المحامد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفقة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعطفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة الساهرين وفتنة الحسدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة الصآمة علينا an ruwaito wannan hadisin daga Uthman ibn Abi Shayba yace Jarir ya gaya mashi daga Mansur daga Abu Wa'il yace sayyidina Abdullahi Abdullahi ana yana nufin sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya kasance yuzakkirun nasa yana tunatar da mutane yana ma mutane wa'azi yana karantar da mutane fi kulli khamisin a kowace ranar alhamis khamis a kowace ranar alhamis wa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa ya aba abdurrahman wasu ce wani mutum a nan shine abu wa'il din yayi dan koye ne sai ya ce wani amma dai shine kansa mutumin da ya magana ya aba abdurrahman kunyarsa ce lawadittu annaka zakkartana kulla yau wallahi saboda daɗin irin yanda wannan tunatarwar naka da tasirin shi a cikin zukata da kasancewa kuma zuciyar ɗan adam kaman unbub ce ta gas mun san watan me ake cewa a me sunan abin silinda kamar silinda ce ta gas idan silindan gas ta kasa ta tana dan bude ko yaya to koyaushe ka cika gwargwadon yanda budewan yake ko ko mu ce gwargwadon yanda yawan hujin da ke cikinta suke gwargwadon yanda za ta saurin bin iska to haka zuciya take ko zuciyar kowane dan adam shine irin abin da watan hanzala ya zo yana gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faka hanzalatu ko yace menene ya faru ya rasulullahi mukan zauna a wurinka sai mu ji zukatan mu sun tashi mun zama watan kaman dai ga mu nan a cikin hadaratul qudsi amma da mun tashi bayan lokaci in muka je muka cuɗanya kuma da mutanen duniya muka haɗu da iyali muka yi mu'amala da mutane domin akwai kowane mutane ɗinsu akwai an ce da mata da yara idan ka yawaita sabu mu'amala da su ka zama kana yawan zama cikinsu to za ka koma sahu ko mai halin yara to sai duk mu zama mun sauka daga kan wannan ruƙiyin da muke ji kuma ga kowane ɗan adam yake to amma watan gwargwadon yawan hujin ne wani insha Allah in ya ji wa'azi so daya to sai ai sati yana cikin wannan halin shine Imam Malik ibn Anas yake faɗi akan malamin sa Muhammad ibn Munkadir ko cewa wani lokaci yakan sami kanshi in ya ji wata yar kaswa ya ji zuciyar shi tana neman ta dan sami wani rauni ta dan sami wani nau'i na kekashewa ko min kankantar shi sai ya tashi ya je ya zauna ya kalli Muhammad ibn Munkadir kawai ya zauna yana kallon shi na wani lokaci wannan kallon sai ya zama kamar yana masa caji na ƙara kusanci da Allah sai ya zama in ya tashi ya bar wajen sai zuciyar shi ta cika wannan da ba komai cikin saduwa da bayan Allah sai wannan to shi kadai ya isa a shaddur rihali zuwa saduwa da bayan Allah watan da a ce zuwa a sadu da mutanen Allah ba komai a ciki banda in ka baro wajen su zaka ji zuciyanka tana san Allah ko irin na hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man idza ru'u zikrallahu wanda idan aka gansu sai zuciya ta ƙara cika shine manufan ziyara in ka tashi ka je ka ziyarci bawan Allah cikin Allah in ka zauna da shi na wata lahaza ko bai magana ba ka kalle shi ya kalle ka ka zauna inda yake kawai in ka taso sai ka zuciyanka ta cika to ana nan ana nan wani zuwa lokaci lokaci kuma har sai ka manta sai ka kaman ba kai ne wanda lokacin da ka taso nan kana jin cewa kaman dai ka mika hannu ku gaisa da mala'iku ba saboda tsarki da kusancin da kake jin kanka da shi tare da Allah subhanahu wataala to dalilin haka sai wannan bawan Allah ya ga cewa watan da za a rika musu wannan kullum to za za su zama kullum ba su da watan fatra to amma shi kuma illan yi kullum so da yawa bayan Allah sukan tashi nan su je ziyarar manyan bayan Allah salihai sai su ga masu masu hidiman abinci ko masu zama a gefen su in an aje hadiya sun zare wani ya zara wani abu ko ko ko an kawo abinci an aje apple ko wani abu sai ga yana kokarin daukewa ko ko ba ma zai shigo ba sai lokacin abinci har yana dandan abincin a gaban wannan babban bawan Allah duk me ya kawo haka shi kuma zama a wajen kullum wanda shi ma da zai tuna lokacin da ya fara zuwa kila yana da irin wannan halin amma kasancewan kuma yana zaune a wajen yau da gobe da jibi sai ya saba sai ya koma haka to dalilin haka sayyidina abdullahi bin mas'ud ya ce to bana son muku sa'ama gara in bar ku ku rika jin karatun kullum kuka ji ya jaddada muku imanin ku har zuwa wani sati ɗaya kuma in an zagayo aka ƙara ji ya ƙara jaddada muku maimakon a ita muku kullum har sai ya zo ya zama ana yi kamar karatun qur'anin qurra'in misra ko ana karatu ana shan taba ana kaɗe ta akan musaf saboda kawai an ɗauki abin abin ba wai ba wai ta'abbudan ba suna ganin shi kawai wata hirfa ce wata mihina ko wai ana kissan wani mai karatun Qur'ani suna da wani al'ada Misrawa idan aka yi rasuwa to ana kiran malami mai wani irin nau'in karatun Qur'ani zai zo ya zauna yana ta karatun Qur'ani ana karban gaisuwa to wani malami ya zo yana karatun Qur'ani an gayyace shi to in ana yi sai a rika aje mashi sadaka to ana aje sadaka sai ya ga maimakon a rika aje kamar yanzu a nan haka a ce maimakon a rika aje yan dubu ɗaya ɗaya yan ɗari biyar biyar sai ana aje naira biyar naira goma kawai sai ya fara jawo ku zuhu fa gulluhu sun ba jahima salluhu sun ba fi silsilatin darko hasa wa auna zira albasu kuhu inna huska da laminu a lafiya wanda yake ta jawo mana ayoyin azaba sai dai daga cikin ƴaƴan wasu ka fara kawo ɗan dubu ɗaya ɗari biyar sai ya fara inda muttaƙina fi jannatin wa nahar to to to kaga ma'ana karatun ya mai da shi kawai wata hirfa ya mai da shi kawai kayan sana'a ba wai wani abu ne wanda ana yi ko dan wani ƙara samun kusanci da Allah ko makamancin wannan ba Allah ya gyara mana a yace qala amma innahu yamna'uni min zalika anni akrahu an umillakum yace wallahi abin da yake hana ni daga wannan shine ina kin in sa muku kosawa in sa muku gajiya da ƙosawa wa inni ya ta hawwalukum malal shi ne irin ka ji ka yi abu har ka gundura haka ka gaji da shi gundura ko wa inni ya ta hawwalukum bil mau'iza ni kuma ina yin maku wa'azi ina bari mun yi bayanin kalman hawala da maganganun malamai gaba ɗaya akai ko a wancan karatun cewa wasu suna ganin atahawwalu ne wasu suna ganin atahawwanu ne ko abu amrin ne shaibani yana ganin atahawwalu ne a shi babban malamin nahawu a abu amr yana ganin a atahawwanu ne wallahu a'lam bil mau'iza kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahawwaluna kama yadda manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma yake mana wa'azi wani lokaci yana dagawa wani lokaci saboda kada ya zama ya ya shaddada mana mahafatar sa'amati alaina saboda watan tausaya mana bil mu'minina raufur rahim azizun alaihi ma anittu sallallahu alaihi wasallam daga ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittu watan aka ce azizun alaihi ma anittu duk abin da zai sa ku ji damuwa ko yayi muku wahala ko a ce za ku wahala in kuka yi shi to ba abin da yake jin nauyi baya so kaman wannan abin saboda haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya fi watan mahaifa tausayin al'ummansa shi yasa mun san duka abin da ya faru tsakaninsa da Allah subhanahu wataala a wajen mi'raji kan sallah da makamanta wannan duka dai azizun alaihi ma anittum karahatus sa'amati alaina babu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wannan babin yana maganar cewa duk wanda Allah subhanahu wataala ya so shi da alkhairi to zai fahimtar da shi a cikin addini wannan babin akan kansa ma yana raddi ga mu'tazila masu ganin cewa Allah subhanahu ta'ala baya son sharri a an ce wata rana wani daga cikin daga cikin mu'tazila ya zo wajen majalisin sayyidina Hussein ibn Ali sai watan baya so na irada ba ba ya so na riba so na irada ba so na riba ba ban san ya zan faɗi ba bayan na gama bayani kila za a fahimta da kyau a sai wannan malamin da ya zo da ba mutazile sai ke cewa kai mun gode ma Allahn da ba ya san komai sai abu mai kyau sai shi kuma sai na Husaini da yake ya gane abin da yake ne sai ce ka kwarai mun gode ma Allahn da duk abin da ya faru da ikon sa ne sai ya ce a kana nufin Allah subhanahu wata'ala da sansa ake saba masa watan sansa na irada ba sansa na riba ba sai ce a tunda na san dai ba tilas ake mashi ba a saban mashi sai ya so sai ya yadda zai yi ba a saban in bai so ya yadda ba a saban ma ba zai yi ba ya ce tunda dai na san ba tilas ake mashi ba sai mutumin ya tashi yana cewa kai Allahu alamu haizu ya ta'alu risalata huwa ta malamai suka ce ba a taba kura mutum kurewa na irin a ce an kure ba sauran magana ba irin wannan magana saboda ai kowa san dai ba mai Allah tilas inda Allah ya so abin ba zai faru ba saboda haka duk abin da ya faru da mashi'an Allah ne da kudurin sa ne da iradan sa ne wallahi ala to wanda Allah subhanahu wataala ya so shi da alkhairi yufaqihu fi dini sai Allah ya fahimtar da shi addini yufaqihu anan kamar yadda muka faɗi a baya akwai banci tsakanin ilimi da fiqhu ilimi mujarradin sanin abu shi kuma fiqhu shine Allah ya ganar da kai da ka'iqwatan ƙananan abubuwan da ke cikin matsala matsala ɗaya haka zamu karanta amma sai wani ya gano wasu abubuwa da yawa ƙarƙashin wannan matsalan da wani ba zai gano ba to wannan shine al-fiqhu fi dini mutumin da baya da wannan shi yasa malamai suke rabawa kaje ana cewa al-fuqaha'u da al-muhaddisuna al-muhaddisuna kaman yan dako ne na al-fuqaha'u wato malaman hadisi kaman suna ma malaman fuqaha'u dako ne su fuqaha'u su ne sayarifa din su ne ake madakon kayan a aje musu hallali saboda shi malamin hadisi da zai ce maka wannan ya inganta wannan bai inganta ba shi kuma fakihu sai ya gano maka abubuwan da ke karkashin cikin nassin wanda yake ba wai yanzu yana daga cikin illolin da muka sami kanmu kowa yake so ya zama malami sai ya je ya kama haddan hadisi sanin rijalu sanin asanidu sanin ingantacce da wanda ba ingantacce ba ko zaka fi kowa sanin wannan a duniya ba zaka zama malami fakihi ba sai in ka bi layin fiqhun shi kuma yana da wasu sharuɗa da sai ka haɗa da su shine sanin usulul fiqhi sanin lugha sanin wasu abubuwa to sannan sai ka iya istinbatul ahkam daga cikin wannan hadisin amma ba haka ba kana ji kana ganin hadisin ba za ka gane hukuncin ina yawan babu misali da kisan Imam Shafi'i ko na yanda ya gano mafi karancin watannin da ciki yake yi ta hanyar isharorin nasosa mabambanta kaga wannan shine fiqhu ai Allah subhanahu wataala ya faɗi kowa ya sani wa hamlu wa fisaluhu 30 shahara kowa ya san wa fisaluhu fi amaini amma wane ne ya iya dauko wannan ya dauko wannan ya cire waɗannan watannin sai faqihu to wannan shine fiqhu watan ba wai kawai karanta littafin hadisi ko karanta alqur'ani da haddace shi da sanin ayoyin shi da makamantan wannan ko karanta littafin hadisi da haddace hadisi duka wannan ba zai sa mutum ya zama faqihi jiya an ambaci wani malami aka ce ya ce kaza a littafin sun ce ai shi ba faqihi bane ijma'in malamai sun ce shi wannan malamin ba faqihi bane abinda ake nufi da ba faqihi ba watan shi dai mahaddacin hadisai ne masanin su ne zai bambance maka wannan rajul din shine wane wannan shine wane amma menene matsalolan da hadisin ya kunsa ya za mu idan ba wai duka matsala kamar yadda nake faɗi ko da yaushe a karatu duk mutumin da ya ce maka ba ni nasi karara to ka ɗauke shi ɗan mubtadan makarantar ilimin addini domin a cikin addini matsalolin da suka zo da nassi karara ba su kai ɗaya bisa ukun matsalolin addini ba ko su ne ake ce ma ibaratun nassi abin da nassi ya faɗa karara to amma akwai wasu abubuwan bayan kuma ibaratun nassi ko akwai wasu hanyoyi wanda bayan ibara karara wanda ake gane ake ciran hukunci daga cikin matsala saboda haka ashe watan samun irin waɗannan da sanin irin waɗannan hanyoyin dole sai malami dole sai malami malamin nan shine faqihi wato wanda Allah subhanahu wataala ya bashi fahimta ina ba mu kissan Abu Hanifa Nu'man so da yawa yana zama a majalisi da Imam Shafi'i shi ma ya faru da shi da yawa irin wannan yana zaune a majalisin malami sai a zo a kawo mashi mas'ala sai ya faɗi hukunci sai malaman su rika tambaye shi ina ka samu wannan hukunci sai ce a hadisin da kuka karanta min dazu ai ɗazu ku kuka ce kaza kaza kaza to daga ciki ne sai na cire to kaza zai iya zama kaza kaza zai iya zama kaza kaga fiqhun nassi kenan shi yasa malaman hadisi suke ganin zaka ji malaman mazhaba malaman fiqh ba su sa imamu ahmad ibn hanbal wasu daga cikin su a cikin a'immatul mazahib ba za su ce maka cikin shi shi cikin fuka muhaddisuna ne in an zo tabaqatul muhaddisin yana ciki wasu kuma za su ce a'a yana cikin aimatul mazahib suna da dalilan su da yasa su waɗanda ba su sa su cikin muhaddisun ai fuqaha ba su sa shi suna da nasu dalilan watan dan mutum ya zama fakihi bayan sanin waɗannan nusus din to sai ya san kuma ya ake istinbatul ahkami ya ake ciro hukunce hukunce ya zai hada wannan hukuncin da wannan hukuncin ya ciro wani hukunci ta baya daga ko cikin hukuncin hadda su mafhumul mukhalafa ko in an ce kaza ka ce to hukuncin kaza kaza ne dan mene dan hukuncin kaza sabanin shi kaza ne to duka dai wannan wasu abubuwa ne wanda masanan usulul fiqh suke karanta shi kuma mutane suna samun shi mafi yawa ta hanyar baiwa wanda Allah subhanahu wataala ya yi ma wasu fiye da wasu kuma ba wai yana nufin faqihi shine wanda yazo ya zauna ya karanta tun daga qawaidi har lawali ba ba haka ake nufi ba kuma shi ma shi kuma wannan ya san masail din fiqh amma ba faqihi bane ba zai zama faƙihi ba har sai in ya zama zai iya istinbatul ahkam ne watan wannan kudura ta istinbatul ahkam kudura ta iya ciro hukunce hukunce kudura ta iya yanzu da yawa daga cikin masu saboda matsala ne kuma daga cikin tsarin yanda curriculum din mu yake na karatun zaure yana daga cikin kurakuran mu mafi yawan littafan da muke karantawa a zaure ba mu kokarin haddasa watan updating din manhajan karantar da su hanyar da kakanmu na ɗari ko na hamsin ya karantar shi kakanmu na talatin ya karantar shi na goma ya karantar shi babanmu ya koyar shi mun ma muke karantarwa a ja baki a fassara a ja a fassara shi kenan saboda haka zai yi ga mutum ya karantar da littafi so hamsin ko so ɗari amma kuma bai faƙihanci wannan matsalar ba inda za ka zo ka ce mashi tambaya cikin matsala sai ce to sai dai za a ɗauko littafin a karanta don mene kamar ina yawan ba da kisa wani babban faƙihi a kano go wanda shehu ya zo wata rana ana zaune aga ya tashi a firgice ya je ya dawo lafiya aka rawa kan lafiya wallahi wai dabiya tuna yayi wankan janaba ne bai niyya ba kaga kaga shehu yace a aka dauki ruwa aka kai maka bayin yace eh yace ka je ka shiga bayin ka cire kaya yace eh yace kai wanka yace eh fice kuma baka yi niyya ba yace eh yace wai turka shi to ya bar maganar iyana kaga ni ko babban baki ne in aka ga muku sai ku rike baki waye ya aikata wannan aikin to kaga dan mene watan abinda nake nufi babban fakihi babban malamin irin wannan karatun na ajabaki a fassara amma ba fiqhun rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu ko rubba hamili ilmin ila man huwa a'lamu minhu sai ya zama shi dai yana kawai karantar da mutane amma fiqhun abin da ke cikin karatun to wannan kuma wata baiwa ce wannan baiwan kuma so da yawa ana samunta daga na farko dai baiwa tsabar baiwa kamar irin baiwan da Allah ya mai imamun shafi da irin su abu hanifa kasan mutane ne masu wani irin baiwa na ban mamaki na hazaƙa na iya zakulo hukunce-hukunce daga cikin matsala matsala ɗaya ko aya ɗaya sai ya ciro maka hukunci hamsin ko ɗari a ƙarƙashinta aya ɗaya to wannan baiwan tana ne sannan na biyu zurfin ilimin fannoni biyu kamar yadda na ce bayan sanin alkur'ani da hadisi da kuma maganganun malamai magabata to dole mutum ya zurfafa a cikin fanni biyu fannin usulul fiqh da fannin lugha idan babu su ba zai taba zama irin wannan fakihin ba dole ya zama yana da zurfi a usulul fiqh yana da zurfi a lugha dan ya san yaya ake hada wannan hukuncen hukuncen a fatankwacin su kamar mutumin da yake zaune a shagon sai da magani yana ganin mutane suna zuwa su faɗi matsaloli a ɗauki magani pharmacist ya ba su magani ko zo takarda pharmacist ya ɗauki magani ya ba su shi ma ta ranar aka zo da irin wannan matsalan zai ɗauki maganin ya bada ko ba haka tun da wannan maganin ya gana bayarwa amma za ka haɗa sanin shi da abin da ya sa ya bada da sanin wancan fakihin ko wancan pharmacist ɗin ba iri ɗaya ba ne saboda shi pharmacist ya san me yasa wannan ciwon za a iya haɗa ba shi wannan maganin zai warke me illan da zai iya haifarwa haka da makamanta wannan wanda shi wannan bai sani ba kawai dai ya ga ana bada wannan maganin shi ma bada maganin da ya ga ana badawa to saboda haka wannan mutum din da muke karanta su a zaure yana da matsanancin muhimmanci wanda Allah subhanahu wataala ya ba baiwa ba laifi bane kamar yanzu yanda aka mai da ahadari hanyar su'al da jawab abu ne mai kyau abu ne mai kyau wani nau'i ne na watan na updating na tahadithin manhaja wanda yake ba wata duk wani manhaja a duniya wanda aka ce ba za a yi muraja'an shi ba ba komai ya cutar da tsarin karatunmu na gargajiya na zaure ba sai rashin tahdithin manhaja duk wata manhaja da aka ce ba za a yi ta hadisin ta ba za a barta yanda take ba a ƙarshe za a sami matsala ko ba ga ko su masanan education ba bayan shekara goma ashirin sai a ce za a yi reviewing syllabuses ko za a yi reviewing curriculum tsarin karantar wanda komai da komai da manhajan gaba ɗayan shi a yi tahadithin shi inda za a zauna a bar tsari ɗaya kana ganin bayan shekara 20-30 ne zai faru to mu waɗannan littafin ba su ne muke karantawa shekara 500,000 misali risala tunu abi zai da tsirawa ne yanzu saka shekara 1,100 da wani abu da wallafawa dole ne tahadithin ta in ba haka ba za mu zo muna hululin mas'alolan mu da yaran wasu al'umma daban ban san ko an fahimce ni ba kabaya da yawa wanda ake ce masu annawazil sai su suna faruwa ka rasa yadda za ka mai da su cikin masai mutum ne ya karɓi bashin banki ya kaza ya kaza ya kaza sai ka ƙura mashi kudi saboda fa ka sanya za ka ko ko a irin su wannan ijihad ɗin yanzu da ake yi da aran mahaifa da makamantan waɗannan abubuwan sai ka ƙura ido don mene domin ka tsaya akan wasu namazij da wasu amfila in ba su ba ba wanda mutum ya sani to dole mutum ya tsawara waɗannan littafan ba wai ina nufin littafan sun zama watan ba bukatuwa zuwa gare su ba a'a muna bukatan mun haddasa hanyar koyar da su mu sabunta shi wanda yake kuma haka dukkan kasashe suke yi ya haifar musu da ci gaban da suke samu su dai littafan ne risala har yanzu risala ake karantarwa a a fas a kairawan har yanzu risala ake karantarwa a al'azhar to amma da wasu hanyoyi na zamani wanda za su sa kila karatun ya zama yafi dacewa da zamanin da muke ciki حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله wannan hadisin an ruwaice shi daga Sa'id ibn Ufair daga Ibn Wahab daga Yunus daga Ibn Shihab Az-Zuhri yace Humayd ibn Abdurrahman ya gaya mashi ya ji Muawiya ibn Abi Sufyan yana kan mimbari yana kutuba yana cewa naji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa man yuridillahu bihi khairan wanda Allah subhanahu wataala ya so shi da alkhairi yufaqihu fi dini sai ya bashi fiqh ya bashi fahimtar addini ya bashi basira ta fahimtar mas'alola watan ta fahimtar addini ya zama Allah ya bashi fahimtar addininsa wannan yana nuna mana cewa ilimin addini yana gaba da kowane nau'in ilimi kuma bayansa ba inna ma ana qasimu kuma ni din nan mai rabo ne sunan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-qasim kamar yadda kuma kunyansa abul qasim ya ce za ku iya kiran kanku da sunayen amma la takannu bi kunyati kada wani ba an sare wani ba mutumin madina ya sa ma ɗansa qasim sai an sa suka ce lan nuqirra aynayka bi tasmiyatika abal qasim wa bi takniyatika abal qasim ba za mu taba sanya ya maka idaniyanka mu kira ka abal qasim ba dan mun san abin da yasa ka sa ma ɗanka al qasim kenan yazo ya kawo karan su zan manzo Allah ya rasulullahi ka ji abin da mutanen nan suka yace eh gaskiyan su fa ai abul qasim nawa ne ni kadai ban yadda a kira kowa abul qasim ba in ba ni ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to al qasim mai rabawa mai raba wannan na mina na baiwar ubangiji farkon inda hankali zai tafi shine rabo na abubuwa al'abayil madiyya wata raban abubuwa haka na mada material kudi riga makamantan waɗannan abubuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na'am yana raba wannan to amma gaba da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana raba abubuwa har gairu madiyya dukkan mu mun san yadda manzo Allah ke raban aljanna ko yake raban aljanna ya fito ya ce kawai ga wasu su mutane ka zaka za wani ya rasulullahi sani ciki ya ce kana ciki wani ya ce rasulullahi ni ba ya ce a'a yau ɗaya na niyan bada eh an bar ma ukasha tunu muhsin kuma ba wanda za a ba bayan shi ko ko a zo ana rabo wannan ya rasulullahi manzo Allah ya ce kai duk wanda ya shigo ta kofar nan kawai dan aljanna ne kawai duk wanda ya shigo an bar abin bonanza yau duk wanda ya fara shigo ta kofar nan dan aljanna an bayar da aljanna yau ga wanda zai fara shigowa shikenan kuma duk wanda ya shigo shikenan shi tashi an yi stamp an yi approval to haka ne ko can hadisin hadisin hadisin su sai na abubakar da umar da usman ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su shigo na hadisin abu sa'idin al-khudri murhu ya tukul wa bashiru bil jannati da makamantan waɗannan dai ga sunan ba iyaka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka ga yana baiwa mutane tikitin aljanna kila har akan aikin da kai a ganin ka ba ma wani aiki bane ko kamar na irin wancan matan wacce kawai ta zo ta raba ma wasu yara dabino guda biyu ta raba ta ba wannan rabi ta ba wannan rabi manzo Allah ya ce ta shiga aljanna saboda wannan abin da take to wannan kenan kuma abin da zai nuna maka ka san cewa rabon ake yi exactly abin da aka gaya ma wannan shi za a gaya ma wancan sabaninsa wata rana ba wani ya zo ya ce ya rasulullah ina son ka bi dogon hadisi ya ce to shikenan kana tare da ni a aljanna wata rana wani ce ya rasulullah ni abin da nake so ka mun addu'a zama tare da kai aljanna ya ce a'a kai dai ka dage da sallah kai ta sallah cikin dare in kai wannan to ka samu kaga shi an hada shi da sharadi shi kuma wancan an bashi ba sharadi saboda haka rabon yake to ba wai rabon wannan ba kuma abin dukkanin Allah ne amma Allah ne ya so ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai rabo to ba haka ba fiye da wannan ba fiye da wannan har abubuwan da ba a nema wajen kowa sai Allah ba a neman su wajen kowa sai Allah to zaka ga sahabbai suna zuwa wajen manzan Allah ya rasulullahi ina son kaza kuma manzan Allah ba cewa zai yi Allah ba shi kaza kaza a'a ba haka yake yi misali sayyidina abu huraira ya zai ce rasulullahi ina da yawan mantuwa ya ce to shimfiɗa kyallon ka mu zauna in mun tashi ka naɗe ba za ka ƙara manta abin da ka ji a bakina ba har abada an maka bamanan hadda sayyidina ali wata rana a haibara ya ce yana kukan idansa manzan allah ya ce zo ya tofa tofinsa mai albarka a idan ya ce wallahi sai ya kasa ana tofa sai kasa gane wai wacce ce da take ciwo to haka irin wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam to gaba da wannan har abinda ba a ya hankaltuwa ina yawan gaya mana hadisi ne a cikin sahihul bukhari hadisin amir ibn al-aqwa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi yana yana huda yana wallahi la wallahi ma la wallahu ma tadaina yace rahimahullah Allah ya ji kansa sai na umar ce ya rasulullahi shi ke na ya tabbata ya rasulullahi bar shi ya ci gaba da rayuwa bar mana shi ya rayu a cikin sayar bukari a cikin sayar bukari ya rasulullahi bar mana shi ya rayu laula abkaita hulana ya rasulullahi ta gani so ire-iren waɗannan abubuwan wanda suke kuma hakika kuma allah ma haka yake cewa ina yawan gaya mana ƙur'ani ne wa ma naqamu illa an agnahumullahu agnahumullahu wa rasul mukula wannan kalman in mutum ya san ma'anan gina to zai fi gane zai fi gane dilalar da ke cikin wannan aya in ya san ma'anan gina da kyau a larabci ka san akwai ba da kuɗi amma ba da kuɗi ba zai sa ka azurta mutum ba ka wadata mutum ba wadatarwa shi kuma na Allah ne kawai ko wani za a bashi naira miliyan ɗaya ya zama dalilin wadatar shi wani naira miliyan ɗayan aka bashi ma zai je biya kudin haya ne ya koma bai da kokau misali ko ko kila dama bai da lafiya ana da bil a asibiti sai dai ya je ya bada a bashi maganin asibiti shikenan kaga watan wadatarwa wani aiki ne na Allah subhanahu wataala baya cikin bada kuɗi kuma in Allah subhanahu wataala bai nufi mutum duka ba mun san kisan sarki da da matalaucin gari ko ina yawan faɗi shi to da yake wadatarwa na Allah ne lokacin da sarkin ya dage sai ya mai da wannan mutumin mai wadata sai Allah ya kashe shi to amma anan sai Allah ya ce manzan Allah ya wadatar wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu inda zamu koma ma ka'idan nahwu zalla ku bar maganan dan wannan suna cikin irin ayoyin Qur'anin da ba wanda ya san ma'anar su sai Allah shiru muke mun zo kansu muna cewa ba mu gane ba Allahu a'lamu bi murati kawai a wuce to amma inda za ku koma kaidar nahwu malaman nahwu suna da wata kaida suke cewa ad-damiru ya'udu ila al-aqrabi dhikra to shikenan wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu shine al-aqrabu dhikra shine al'aqrabu zikra so daga min fadlihi damirin min fadlihi yana koma ma rasuluhu ke a kaidan nahwu so daga manzon Allah shi wadata su daga falalan shi ko in za a bi kaidan nahwu kuma haka dai kaidar ta ce a larabci amma dai wannan ayar ita dai kawai ba a gane ba kawai Allah ya san abin da yake to kaga har wadatawa wanda aikin Allah ne shi kada amma Allah subhanahu wataala saboda inna ma ana qasimu kuma abin da yasa ba iskali gaba ɗaya cikin wannan magana shi fa rasulullahi shi rasulullahi dama dai shine barzakhin tsakanin kowane wanda ba Allah ba da Allah duk wanda ba Allah ba to shine tsakaninsa da Allah saboda haka ba wa duk abin da aka jingina masa ana nufin an jingina ma Allah ne ina fatan mun gane wannan duk abin da aka jingina wa manzan Allah ana nufin an jingina wa Allah ne dan shi rasulullahi kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin shi bai da komai nasa ba iri na ni da kai bane bai da komai nasa sallallahu alaihi wasallam sai na Allah bai da wani abu nashi ko shi yasa ina yawan faɗi ya kai ma darajati kowannen mu yana da privacy zai ce yanzu ya kulla ɗaki shi kaɗai ne gobe ba ruwan kowa da lamarinsa ne yanzu banda manzan Allah har bayinsa har cikin bayinsa ba cikin ɗaki ba kaga dai cikin ɗakin kai kawai gaba ko ya faɗo maka ɗaki ko ka shigo ɗaki kawai an sa kamera ana karanta me kake a ɗaki ai ba ka da abokin faɗa irin wannan mutumin da ya maka wannan to har cikin bayinsa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da addini ya ce ya koyo mana karatu har toilet so da biya da privacy shi kawai kulin da balaji wani suke yawan haya mati lillahi rabbil alamin saraka har cikin ɗakin sa karatu ne ga addini har cikin bayin sa karatu ne da addini wane ne haka ba shi sallallahu alaihi wasallam kuma haka nan kake zaton haka ya faru to da aka shi al-abdul rabbani shi abdullahi al-haq sallallahu alaihi wasallam bai da komai bi nafsihi ya za ya ce ma ba a gane su faɗin mawa ne don ba ba wani abu nashi kuma da aka ce fa anna lillahi wa musa hu ala mu anna maganin kudin shi fa anna lillahi wa musa hu lillahi na kuke kaiwa wani account din Allah kuke zuwa ku saka ba manzo Allah yake kawo ba wani Allah ko ba haka ba ko ga hadisi na muna karantawa kullum ce ina muna tahririn wannan hadisi da wasu yan uwa manzo shi kullum muke karantawa amma ga saboda fiqhu ɗaiɗai ne wanda suka taɓa nutsuwa suka kalli wannan hadisi amma ba wanda bai karanta shi tun yana shekara biyar shida ko man kana hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli ko ba muna karantawa ba amma wa ya taɓa nutsuwa ya bi ma'anonan kalmar gadada ita ba gadada ma lokacin bata daga makka ne daga makka garin baitullahi ko ba mu fahimta ba ɗakin Allah garin Allah daga nan ne ake hijira a je madina inda da sunanta yasribu kafin manzan Allah ya ce sunanta yasribu amma sai manzan Allah sai ga Allah na cewa ko manzan Allah sun sanar na cewa man kana hijratuhu ila Allah daga makka ta baro wai kana zuwa ila Allah zuwa wajen Allah babar ila rasulillahi fi sabilillahi wannan wani magana ne daban ila rasulillahi fi sabilillahi man kana hijratuhu inda cikin lamari na ne kuna da za a ce fi sabilin lahi wanda ya dan Allah a zuwa wajen Allah ko a can Qur'ani suratul nisa'i Allah ya ƙara fito mana da abin wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa man yakhruju min baytihi shi dakin taban na kuma kai mai tuka yau tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wajen mutanen garin sun fitar da shi daga wajen ya koma baiti wa man yakhruju min baytihi daga makka muhajiran ila Allah sallallahu alaihi wasallam kuma rikul mautu fakan waka a cikin sallallahu ina fatan muna fahimci saka da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala shi ce wai za su alaka ibadi an ni fa inni qaribu shi yace ujibu da'wata da'i da da'a daga kira matsala zauna daki kai addu'a sai Allah ya ce ba haka yake so ba za in haka haka ba zai amsa ba sai ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum ja'u ka zalamu an kusan tsakaninsu da Allah ne a gidajensu zalamu an kusan amma ja'u ka to don mene wa ya taɓa nutsuwa ya tunanin don mene ja'u ka me yasa ba a ce kawai su kistik fadi a gida wajen da wai za su halaka ibadi a nifai ne kare ku jibu da wata da'i za da an fal yasta jibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun me yasa wa ya taɓa tunanin me yasa aka ce ja'u ka in zalamu an kusahun ba kai suka yi ma ba ya rasu ba ubangiji suka yi ma to sai su nemi gafarar ubangiji ba sai aka ce inda kai suka yi ma sai a ce ja'uka fastagfaruka ko su nemi ka yafe masu laifin da suke maka a'a ja'uka fastagfarullah to me yasa ja'uka kuma dai mun san ba fuduli a Qur'ani ba wani abu da aka aje wanda ba ya da dilala wastaghfara lahumur rasul da wajadullah suraka tawwabar rahim saboda haka a a lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai rabon mina din Allah subhanahu wataala wannan kuma karka kayyade shi da wani abu ba ga har kafirci ba mutum ne ya zo zai musulunta fa zai musulunta a ka'ida shi musulunta daga lokacin da aka yi niyya mutum ya ce bari na yi niyyar zan je musulunta daga lokacin ya musulunta kafin ma ya lafasta kalmar shahada to amma ya zo musulunta ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kauda kai ya ƙara jiwa na manzo Allah ya kauda kai tun da yanzu Allah ya ce je kai an ji ka karba ka musulunta bayan ya tashi yanzu Allah ya ce ai na so sallallahu alaihi wa alihi wasallam na so da nake kauda kan nan ku cire kansa ya rasulullahi da kai mana ishara ka ci musulunta yanzu al-islamu ya jubbu ma qabla amma saboda manzo Allah tabahu alal kufi to amma dai a ƙarshe ce an je karbi na kanka ran da aka shigo makka hijira manzo Allah ya ce wanda ya sami Usman ibn umai ko da yana tattara a cikin rigan ka'aba ya ciro shi ya tsara kansa usmanu ba abi mu'ai ko duka wani yana nuna mana mene saboda tobi'a alal kufri tobi'a alal kufri ko da ya so ya tuba wannan ba zai iya tuba ba ko ya so ya tuba ba zai tuba ba Allah ba zai bar shi ma ya tuba dan mene dan yayi isa'atul adabi ga daramarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya so ya tuba sai ya mutu kafiri ba ga Abu Lahab ba kafirai ba su da wani abu da suke so a duniya irin su karyata musulunci ba su da wata ragba wanda ta wuce wannan ko suna da ita to ba ga dama babba ba tun ana makka Abu Lahab yana kaiwa da kawon shi Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sai yasla naran kuma abu lahab yana ji da ba ga babbar dama ba sai zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ya karyata qur'ani ko ba haka ba ai dama ce gare shi inda mai yuyuwa ne Allah tun a duniya yana duniya yana da ran shi da lafiyar shi Allah ya ce sai yasla naran zata lahab wa imra'atu wa hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad da sai su ce to mu musulunta su yi ma pretending ba ga munafikai nan ba suna musuluncin na zahiri to su ma su gwada wannan mana Allah ba zai bar su Allah ba zai bar su kaga mafi girman dama kenan abin da Larabawa ke cewa alfusar zahabiya da in suka yi wannan nasrin Qur'anin za a yi ko menene ko ko za a ce a yanzu sai ubinu ne kaga da misali ne yuyuwa ne ya faru shine daman to amma saboda laifin da suka yi cikin janabin manzon Allah Allah subhanahu wataala ya riga ya tsaffa'ar da su a kafirci ba zai taba shiryar da su zuwa ga wannan Allah ya amfani dan haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine yake rabo Allah subhanahu wataala shi yake bada kuma kullum ina faɗi shi rabon manzon Allah ya rike shi Allah ne yi mashi ladabi yi mashi tarbiyya yi mashi raino addabani rabbi ko fa asana ta'jibi to raban shi fa ba irin adalcin mutane bane yake rabo da shi yana rabo ne da adalcin ubangijin mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda zai yi a ba a ba a ba mutum ɗaya duka abin duniyar na zahiri da aka samu shi kuma wancan ce a kai kuma ka bari ma hada a aljanna ko kai ka bari ma hada a haudu karka damu ka bar wannan a haudu in muka hadu kai kuma zan baka naka shi ya rasulullahi nagode yayi mun to haka dai sallallahu alaihi wa sallama raban shi yake inna ma ana qasimun ya haka kar mu dauka gurgurdan nasibin da mutum ya samu na duniya gurgurdan matsayin sa ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so ma ya fi so to su ya fi nisan tasu da duniya wanda ya fi son su to su ya fi bari cikin halin Sayyidina Ali lokacin da ya zo aka bashi sai da Fatima bayan duk masu kudin Madina da sun nemi aurenta manzon Allah bai bada ba da ya ba Sayyidina Ali ko abin da zai bayar na sadaki bai da shi sai dirkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba bashi yace ya kawo wannan an karba a matsayin sadaki ko kuma haka ya rayu ya koma ga Allah bai da komai Sayyidina Ali haka ita na Fatima ta rayu ba su da komai koda koda aiki take yi kullum tana ta'ajin din khubz da menene har hannunta sai da yayi alamun irin wannan yawan aiki da abin da yake samu hannu ban so in ce saboda ita babba ce ba a za a ambaci wannan ga jinabin ta ba to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo tana neman wanda zai taya ta aiki sai na rasulullahi ya ce a'a ta je ta ci gaba haka nan a lokacin da ana ba ana ba Abu Sufyan mi atana kati wani umana ko hatta fara min man takarrab to haka dai rabon sai yake sallallahu alaihi wasallam haka dai ba alama ne na nisanci da Allah ba in kaga Allah ya barka ash'asa akbara ba kuma alaman kusanci da Allah bane Allah ya bude mashi maka hanya irin yanzu yanda ake cewa ya sami fatahi ya sami duniya ya sami fatahi wai ya sami fatahi in ya sami duniya ya sami kuɗi kamar ya sami Allah a ganin mutane kamar ana nema a maida yardan Allah yana cikin manyan motoci da manyan gidaje Allah ubangiji ya kare mu wilayar waliyin da bai da waɗannan ma ba ta da wani ci ba a karba ba a ganin wani girmanta ko ba haka bane mutanen duniya in ba ka da kuɗi ba ka da sai a ga kawai kai wannan bai sami fatuhu wannan Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana alhali kila irin sun kuma albarkacin su shi mai abin duniya yake ci yake samun wannan abin da yake samu walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amri Allah la yadurruhum man khalafahum hatta yati amru Allah wannan al'umma ba za ta gushe ba tana mai tsayuwa akan lamarin Allah subhanahu wataala wato yana nufin tana mai dawwama akan shari'a la yadurruhum man khalafahum wanda ya saba masu ba zai cutar da su ba watan sawadul ummati za su zama suna nan akan abin da yake daidai a wannan shine abin da yake nufi yawanci wannan yana cikin dalilan da yasa malamai suke ganin hadisin wasa taftariku ummati ila salasin wa saba'ina firqatan kullu hadin nari illa wahida suka ce in ma hadisin ya inganta dan ya inganta shehu mu ya ce ya inganta to to ɗan ƙananan firaku ne ɗan ƙanana wanda ba za su cutar da biniyan jasadin al'umma musulmi ba amma ainihin biniyan al'umma suna nan akan shirya Allah ya ƙara ganar da mu hatta ya ce amrullahi har lamarin Allah ya so anan amrullahi malamai suka ce yana nufin tashin kiyama to amma aka ce tashin kiyama akwai iskali domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce na Abdurrazzaq wanda yana cikin sahih Muslim la taqumu sa'atu fil ardi man yaqulu Allahu Allahu wani hadisi yana cewa la taqumu sa'atu illa ala shirarin nas ko a tashin kiyama ba za a tashi ba a bayan ƙasa akwai mai zikiri yana Allahu Allahu Allahu Allahu wannan hadisin shine mafi girman hujja bayan wasu kurisma rabbika na halaccin zikirin Allah bil ismil mufrad saboda hadisin ba inda yazo da riwaya wa fil ardi man yaqulu Allahu so daya a'a wa fil ardi man yaqulu Allahu Allahu haka hadisin ne ah to iskali malamai suka ce wannan abin da yake nufi shine watan hatta ya tiya amrullahi amrullahi ne ya karar da wannan al'umman mai shiriya ya zan kuma ba sauran mai shiriya sai batattu ba yana nufin tashin kiyama ba watan kiyamar shiryayyu ta kare sai kuma kiyamar batattu ta fara wallahu alam babun babun alfahmu fil ilmi wannan babin yana magana a cikin fahimta a cikin ilimi watan dai duk da yin maganan cewa man yufaqihu fi dini din to amma abin da yasa aka ce fahimta a nan wurin ba a kira shi fiqhu ba saboda wannan mas'alar mas'ala ce ta ba ta wata mas'ala ta shari'a ba ba mas'ala ce ta hukunci ba wannan fahimtar da Allah subhanahu wataala ya ba sayyidina Abdullahi ibn Umar a cikin wannan hadisi haddathana Ali a wannan Ali anan in Imam al-Bukhari yace kawai haddathana Aliyun to yana nufin Ali ibn al-Madini ne shararren malamin sa haddathana Sufyan al-Thawri qala qala li ibn Abi Najih an Mujahid qala sahibtu ibn Umar ila al-Madinati falam asma'ahu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam illa hadithan wahidan qala كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة a wannan hadisin a ƙarshe dai an ruwaje shi daga mujahid Allah ya ƙara masa yarda ya ce na suhubci na yi tafiya tare da sayyidina abdullahi ibn umar zuwa madina amma tsawon tafiyan mutum daga makka wata wanda yana nuna mana sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su shagalar da lokacinsu da magana suna shagalar da lokacinsu da zikirin Allah ne suna koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekaran 23 sahabbai suna bibiyan maganganunsa suna nakalta kuma sahabban da suka nakalci maganganunsa sun dubbai ba iyaka ne ko sannan ko ba maganganunsa kawai ba har siransa tun kafin annabtan duka cikin hadisai ne da rayuwansa da ayyukansa da komai duk cikin hadisi ne ko qauluhu wa fi'luhu wa taqriruhu sallallahu alaihi wasallam wa siratu lahu to amma duka wannan in ka hada gaba daya ka ciro ainihin hadisai banda mukarrar ainihin hadisai watan ka cire duk inda wannan hadisin ne shine dai amma an maimaita shi a can an maimaita ainihin hadisan ka cire mukarrar wanda suke marfu'ai zuwa ga manzon Allah ba za ka sami dubu hamsin duka gaba daya wani yana nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran lokacin shi gaba daya yana tafiyar da shi cikin zikirin Allah ne subhanahu wataala saboda hadisin sayyidatuna Aisha kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kulli ahyani ko wani malami kuma yace su kuma zikirin da ake ruwaita wanda yanzu suke cewa su ne dole azkarun nabawiyya su kadai za a yi gaba ɗayan su in ka same zaka samu wasu azkarai ne wanda ba za su wuce a rubuta su a shafi goma ba na wasu munasabat in zai mike ga abin da yake cewa in zai fita ga abin da yake cewa in zai shiga to yana zaune kuma ba ba yana zai mike ko zai fita ko zai shiga ba wani zikirin kuma yake alhali dai kuma ala kulli ahyani aka ce ko ba haka ba sai aka nuna mana dai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana tafiyar da lokacin sa cikin zikirin Allah sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba mai yawan zama ya ta magana cikin fudul bane kana ya takallamu kalaman law addahu al-addu la ahsahu ko haka sai da tuna Aisha ta ga mana sayyidina Rasulullah ya kasance yana magana da zai zauna mai kirga ya rika kirga wannan a zaman yau sayyidina Rasulullah magana nawa yayi to da zai iya kididdige yawan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka kuma sahabban sa suke koyi da shi cikin wannan sayyidina Abdullah ibn Umar a wannan hadisin ji Mujahid yace yayi tafiya da shi tun daga Makka har Madina magana ɗaya yaji ya ce manzon Allah ya ce watan saboda tsananin hirsin su na tafiyar da lokacin cikin zikirin Allah da kuma tsoron su na su nakalci magana su ce manzan Allah ya ce ko da manzan Allah ya faɗa amma suna tsoro mafi yawan magana za su ce su dai sun faɗa amma su jingina zuwa ga manzan Allah to sai sun tabbatar da wannan maganan bukatan maganan lallai ya tabbata kuma ba su manta ba ba su sami wahabu ba su sami komai ba lokacin da suke ruwaitar da hadisin to sai su ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wannan yana nuna mana Allah kadai san yawan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ba su iso mana ba watan suke nan tare da sahabban ko yanzu misali na faɗa mana rannan na ce sai na abubakar ba wanda ya kai shi bizimtan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma duk duniya hadisan da ya ruwaita ba su kai ɗari duka hadisan da aka ruwaita daga wajen sayyidina abubakar ba su kai hamsin ba wannan yana nuna mana cewa watan shi ya tafi da ilimi da yawa na abin da ya ji daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to haka sahabbai haka tabi'ai haka tabi'u tabi'ina dan haka kada ka bigi kirje kawai dan baka ga abu a cikin littafan da ke hannunka kace ba abin Allah ya gane tun hadisin mun riga mun taba karanta shi a baya wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana yana zaune sai aka zo mashi da irin bunch irin tarin abin nan din dabino din nan faƙala sai sayyidina rasulullah ya ce inna mina shajari shajaratan a cikin itatuwa akwai wata itaciya masalu haka masalin musulmi kwatankwacin ta kwatankwacin musulmi mun yi bayanin me yasa aka ce kwatankwacin ta kwatankwacin musulmi suka ce saboda ruwa in ya shanye ta za ta mutu wasu suka ce saboda ita ce kadai a cikin itatuwa aka yanke samanta take mutuwa wasu a maganganu da yawa wannan kuma aka ce to ai wannan duka ana nufin kwatankwacin ta kwatankwacin mutum kenan ba musulmi ba shi kuma hadisi ya ce kwatankwacin musulmi ne aka ce a'a to ita ce watan wanda duk abin da ke cikin ta alkhairi duk abin da ke cikin ta yana amfana wanda yake wajen wanda kuma haka musulmi a ka'ida ya kamata ya kasance wallahu ala faratu ana kula hiya nakhlatu sai na abdullahi bin umar radiyallahu anhuma yace sai na so in ce ita ce itaciyar dabino saboda ga karinan wannan abin dabinon da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza ana asgharu alqawmi fasakattu sai na gani ne mafi kankantan mutanen da ke wajen fasakattu sai na shiru kamar da yadda muka sani a ƙarshen hadisin mun karanta hadisin a baya kuma akwai shi a wasu wurare da dama ma za mu ci gaba da karanta shi a gaba da ya gaya masa na umar cewa ko wallahi shi abin nan ya san abin bai dai faɗi bane saboda sai na umar ya ce ai da ka faɗa da ya fi mun duk duniya da abin da ke cikin ta a ce a majalisin manzon Allah an tambaya kai ka iya bada amsa to shi kuma saboda ta'adduban da manya wanda yana nuna cewa yana daga cikin ladubban karami ya ladabi ga manya idan waje da manya bai kamata ya rika saurin saka baki cikin komai ba qala annabi sallallahu alaihi wa sallama hiya naqlatu manzon Allah da kanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace to ita ce dabino babun al-iqtibatu fil ilmi wal hikma وقال عمر تفقهوا قبل أن تصودوا قال أبو عبد الله وبعد أن تصودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنه wannan babin yana magana akan iktibab idan aka ce iktibab shine ka rika fatan Allah subhanahu wataala Allah ya wani bawa nasa ni'ima na dukiya yana ta ciyar da shi dan Allah ko na ilimi yana ta amfanar da al'umma ko wata baiwa dai kowace iri da Allah subhanahu wataala zai mabawa ya zama kuma ya sakhara wannan baiwar nashi dan hidiman Allah subhanahu wataala sai kai fatan Allah ya baka irin nashi kai ma kai irin abin da yake wannan shi ake ce magibba kamar yadda muka sani yana da bambanci mai girma da hasada domin shi hasada shine ka rika fatan shi nashi ya dawo wajenka wai kaman kana cewa wai Allah tuhuman Allah kashi uku mutum yayi anan na farko mafi muni mafi hadari shine wai bawan ya ce Allah bai iya bayarwa ba wanda yazu billahi Allah da ka ba wani ba shi ya dace a ba ba ni ya kamata ka ba ya Allah ba wani ba wanda yazu kaga wannan babbar tuhuma ce tuhuma ta biyu kaman bawan ya ce Allah ba zai iya bashi ba shi sai ya karbo na wani watan ina fata an fahimta Allah ba zai iya bashi don ko duk duniya Allah ya ba mutum in Allah ya so ya baka duk duniya sai ya baka duk duniya ko duniyar ɗaya ce ina fatan mun fahimta watan ba wani abu wanda zai gajiyar da Allah subhanahu wataala cikin bayarwa duk abin da Allah ya ba wani abin da yasa baka bukatan kai hasada shine Allah zai iya baka wannan abin fiye da wannan abin ba tare da ka bukaci ya bukaci ya karbi na wancan kama so da yawa mu muna ganin cewa dan me wani dan me zai zama wane ne yake kaza kuma wannan daga raunin watan sanin bayi ne da Allah subhanahu wataala shi yasa ina yawan faɗa mana daga cikin dukan mu muna abubuwa da da'awan ma'arifa da sauransu amma akwai wani mukami na ma'arifa da muke bukatar mu hakkaka shi akwai wani mukami na ma'arifa mai sauki da muke bukatar hakkaka wanda tsewa daga cikin adiyawa kuma wannan makamin ya gagare mu shi ne mu sami fana'i cikin ‘yan uwanmu da junanmu abinda nake nufi da wannan shi ne idan wani ya yi aikin ka ji kaman kai kai ba kama ba ka ji kai kai saboda ya yi ina fatan mun gane wannan aiki kaza ya kamata a yi shi ga wani ɗan uwanka yana wannan aikin alhamdulillah tun da yana yi ina yi sai in taimake shi cikin wannan yin nasa ba in dage ni ma sai na assasa nawa a gefe na yi maimaita irin aikin da yake yi to wannan muna matsanancin bukatan sa a cikin al'umma don haka dai hasada watan tuhuma ne zargi ne ga Allah subhanahu wataala wanda ya wajaba bawa ya nisance shi sabanin gibba shi gibba kana fata ne Allah subhanahu wataala yanda kai mawa ne ni ma Allah kai mun irin yanda kai masa ko ni ma na samu to amma shi ma yana da hadari abu ne da ake so amma yana da hadari ni shi din ma ina tsoro ina tsoro abin da na fi zaben makaina shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ka ba ni ikon aiki da ni'imar da ka ba ni wacce ka ba ni ka ba ni ikon aiki da ita mafi kyan abin da zai yi aiki don duk abin da kake zaton sai da shi matsalar ɗan adam shi ne lokacin da ya fara jin cewa da ina da kaza da nai kaza ka gina rayuwanka to ka yi tabarro hausan ban sai a zai watan ka fice daga mas'uliya ka bar responsibility kokarin guje ma responsibility ka rika jin cewa ai ni wallahi matsala na shine aikin gwamnati ya rike da ba din aikin gwamnati ba da da ni aka rika fita harkan da'awan musulunci ai akwai asabar da lahada akwai dare me kake yi da su misali ko koko ni matsala na wallahi kawai saboda wannan matsalan kaza ko dan ban da mota ne shi yasa amma da ni na rika zuwa waje kaza to ai kana da kafa kuma duk inda zaka je da mota wani ya je wajen da kafa ko ba haka ba to saboda haka kai dai ka roki Allah subhanahu wataala duk ni'imar da ya baka ko menene to Allah subhanahu wataala ya baka ikon hidimta masa da wannan ni'ima to sai ka koma ka rika shukuri da masuliya ka duba ka baje ni'imomin da Allah ya maka a faifai mun san da yasin wannan ne na na na na, na Palestine ko mashlul a keke ake tura shi amma shi ya asafa harkar intifadar da ta zama ta ta buwayi yahudawan duniya gaba ɗaya ba a taba mutumin da ya buwaye su a cikin dai wannan karnin da kuke ciki kamar sa ba mashlul ba hannu ba kafa amma ba wanda suke tsoro a duniya da masu idani da kane suke na zai mu koma mu za a bakin cin shi muna allazi wahi ko da saura ka ashe abinda ake nema daga kowane mutum kuma ba wanda ba ya da baiwar ni'im amma kullum mun muna dama muna da kuɗin irin na waye da mun yi aiki kullum tunanin da ke dama ni nake da irin na waye ko an ce wani yana kaza ai shi yana da kaza ne saboda haka shi ke nan ka riga ka hutar da kanka kana jin kai to don baka daga za ku ci gaba da bacci alhali ba wanda ba ya da ni'imar da zai iya hidimta ma addinin musulunci da isa babu shi babu shi kowa da kake gani yana da wata ni'ima da Allah ya bashi wanda zai iya sahare ta cikin hidiman addini to amma mun kame hannayen mu muna jin cewa ai mu ba mu bane wane ne ba mu da hali to wannan shine illan giffa kamar yadda nake cewa shi kan shi giffa da muna yi da kullun kullun addu'a na inda Allah zai bani kaza da na yi kaza wata ɗaya biyu sai Allah ya bani kaza sai kuma in kasa ni ban taba cewa in Allah zai bani wani abu zan yi ma Allah wani abu kuma ya bani kiyaye ban taba ba da na gane sai na daina cewa in ya bani zan yi sai ina roƙon Allah ya bani ikon yin abin Allah ka ba mu ikon yin kaza Allah ka ba mu ikon yin kaza ne ba ku koma kana cewa Allah in ka bani zan yi dan kace in ka bani zan yi da karfin ka zaka yi da iyawan ka zaka yi to sai Allah ya baka sai ya barka da dabaran sai ka kasa sai ka manta ma ya baka in ba hankali sai ya kwace sai ka cina ko ba haka bane sai ya kwace ni'imar sai ka cina sai yawa wanda suka dan yi kudi suka sami jalala kuma sun san abin da nake da kafin jiki suna ganin da za su fi za su gina makarantu da masallaci za su nace muku sai sun shiga kudin shi ne na kawo goma daura zuwa hotel zuwa kasashen duniya yawon shan kika zuwa kaza sai kuma an fita daga cikin wannan yanayin sai a tuna da ba da saraka kullum mutum ya amfani da karamar ni'imar da take hannunsa karamar ni'ima ina da yawan sa mutane biya mafi imtihani akwai yan uwa muna tare suna ta magana daman da za su fi dama da za su da'awa na ce su je su fito su a fara tafiya da'awa kauyuka sai yau yanzu saura minti talatin mu taho nan ɗaya daga cikin su yake ga mu wallahi ba a shirya ba ba a samu kaga kaga wanda duka wannan imtihana ne wanda ya kamata a ce karamin abu ne ka tashi ka bada rana ɗaya a shekara a shekara ka fita rana ɗaya ka je wani ƙauye ka zauna ka karantar da mutanen ƙauyen addinin musulunci wanda kamar yadda nake faɗi ba hanyar da za ka yi kilomita goma daga tsakiyar abuja ba ka sami masu bukatan ka babu ka ba su ilimin da allah ya baka ba ta inda za ka yi kilomita goma ba ka samu idan ba za ka iya ba ba wani naira dubu ɗaya ko dubu biyu shi ya je kana da abin da za ka iya bada amma duka muna kwance mun shantake muna nan muna ta allah da ya gyara mu قال عمر تفقهوا قبل أن تصوروا سيدنا عمر يكشي كي فكه واتن كي كراتو كافin a shugabantar da ku a abin da yake nufi idan aka shugabantar da ku kuna ji kuna gani karatun ba zai yi dan ba lokaci kana son kai karatun amma hidindimin al'umma da hidindimin ra'aya da ke karkashin ka ba zai baka dama da zaka samu kai karatun ba ka gama gajiya da rana saboda da dare ba abin da ake zaton ka tabu saboda duk wanda ka ganshi da haske na ilimi to ya samu yayi ne tun kafin a fara nuna shi ba bala'i da imtihani a duniya irin a daura mutum a ce shine wani ko ya sani a lokacin da yake cikin neman an takura shi kenan an hana shi wannan neman qala abu abdullahi shi imamu al-bukhari kenan mawallafin sahih yace wa bada an tusawwadu kada kuma ka ce kenan sayyidina Umar anan yana nufin tafakkahu qabla an tusawwadu in kun zaman shugabanni ko kun girma an fassara tusawwadu da ma'anoni da amma na zabi dai shugabanci watan a daura muku nauyi mas'uliya ce muku yawa to yace to bayan ma mas'uliya kada ka dauka wannan kaman uzuri ne bayan mas'uliya kace shikenan zan daina karatu to har bayan mas'uliyan ma ka ci gaba da karatu kwanan nan na karanta na faɗa mana kissan mutumin da yana gadon rasuwa ko wani ya shigo zai gaishe shi a asibiti a ɗaki yana kwance yana halin gargara sai kama tambayan shi wata matsala ta rabon gado ya ce an kai daɗe akarar magana kai da yanzu ba abin da kake nema illa a maka talƙini kalmar shahada ka cika da imani ya ce a ganin ka in sani sannan rasu ya fi ko rasu ban sani ba in sani sannan in rasu shi ya fi ko in rasu ban sani to kaga wannan shi ne wa ba da an tusawwadu watan tulubul ilma min almahdi ila lahadi watan a koda yaushe ka zama kana cikin halin neman ilimi ne a kowace marhala daga cikin marahil na rayuwar mutum amma dai an sani watan abinda sai da umar yake nufi kabla an tusawwadu watan idza su wittum to neman ilimin zai muku wahala ko dai saboda ɗawaini a shiga ko saboda girman kai a ce kaman wani ko a shekarunsa har yanzu yana karatun fanni kaza ko kaman wani a matsayinsa shine kuma zai koma ya ɗauki littafi ya je makaranta don haka in kaga babban mutum babban malami ya ɗauki littafi ya je makaranta karatu to wannan abin a nuna shi ne abin a yabe shi domin ya sauke da yawa daga girman kansa Allah ya gane da mu وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم sahabban manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi sun nemi ilimi suna da shekaru su yawa amma bai hana su ba bai hana su su zo su zauna su nemi ilimi daga wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga wajen kuma sahabban manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ni na san malamin da yana shekara 40 ya fara koyon rubul hijaiya ya fara koyon hada baki amma kila yanzu ya rasu amma dai ni na san shi kuma da ransa a wurin shekara 60 da wani abu zuwa 70 yana cikin manyan malaman kasar misira gaba su da aka ashe mai yiwuwa ne ba a cewa an makara ga ibn qafi ko ana yawan karantawa a kisa ban san asalin kisan ba dai amma shahararriya ce ko an ce wata rana yana tafiya a shekaran shi wajen goma sha tara lokacin sai ya ga wata yarinya aka yan budurwa ta ba shi sha'awa yana son yi mata magana sai ta gwada mashi tambaya a cikin wata mas'ala na wancan janaba bai sani ba kawai ta ce jaki akan jaki irin ta zage shi ta ce jaki akan jaki himarun ala himar dalilin wannan maganar da ta gaya mashi ya ce a zama bai gani ba ya koma neman ilimi sai da ya zama duk duniya in aka ce an ruwaita daga imamu malik farko wanda kowa zai zata shi ne ibn wani mutum ya ce kai ilimin nan naka da basiranka da za ka nemi ilimin hadisi da fiƙi da za a ji ka duk duniya ya ce to yanzu waye duk duniya mafi sanin wannan fannin aka ce imamu malik sai ce a kawo mashi muwatsan imamu malik sai ya haddace muwatsa a kwana goma sha bakwai muwatsa ya haddace ta a kwana sha bakwai gaba ɗaya a kansa ya tafi wajen imamu malik yin karatu da ya je imamu malik ya ce a ɗauko littafi abu ya ce a shi bai bukata zai yi aft yana karanta hadisi imamu malik na mashi bayani ya ƙara karanta mashi wani wani ya mashi ya ce a haka suka karanta motsan gaba ɗaya kuma a gaban imam malik daga kwakwalwansa yake karanto mai imam malik cikin kwana sha bakwai kafin sa amma fa shi dama kwakwalwansa yana cikin irin masu kwakwalwa al'aklul musawwir akwai ba gifted ba photo photocopy brain ake cewa ko menene al'aklul musawwir ire-iren su ba su da yawa dama a duniya an ce idan yana karanta wannan takardar sai ya rufe hannunsa da wannan saboda in ya kalle su tare gaba ɗaya za su haɗe amma nan ba uzuri bane gare ni da kai ko mu ce to ai mu ba mu da wannan kwakwalwar dan haka ba za mu iya ba kuma da wanda muke da shi dole mu tashi mu wasu ba su da wannan din kuma sun yi suma Allah ya taimake mu to duka dai wannan yana nuna mana cewa karatu za iya amma kuma ba dalili bane shikenan kana zaune da iyali a Abuja kana sana'a da sauransu shikenan ka ce ka yanke ka bar komai ka tafi neman ilimi ka san yanayin zamanin mu da yanayin rayuwar mu ya canza dan haka ba ina duka wannan magana dan mutum ya ce ya bar duk abin da yake yi ya koma ya tafi ƙauye karatu bane a'a dole dai a duba a ga shin zai yi in inqita'in ba zan cutar da kowa ba haka irin wannan dai kuma Allah subhanahu wataala ya taimake mu ina ganin mu karasa hadisin ko mu mu dakata to bari mu karasa da sauri saboda hadisin da zamu shiga hadisi ne mai tsawo shi kada ya ishi karatun kwanaki bari mu karanta shi wannan حدثنا الأميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها Humaidi ya gaya mana ya ce ya ruwaita daga Sufyan ibn Uyayna shi kuma ya ce ya ruwaita daga Ismail ibn Abi Khalid sabanin abin da Zuhri ya ruwaitar mana watan riwayan ya zo kala biyu daga wajen Ismail ibn Abi Khalid ya ruwaita da wannan lafazin amma a riwayan Az-Zuhri yana cewa wa rajulun آتاه الله القرآن هو رجل قائم على القرآن آناء الليل وآناء النهار shine na biyun maimakon atahu Allah malan fasallita alaihi to amma dai malamai ma a karshe sun ce duka dai ma'anan su ɗaya ne alhikmatu anan yana nufin qa'imun alal qur'ani din ne wallahu alam daga ya ce samitu kai sabna abi hazin kai sabna abi hazin ya ce naji abdullahi ibn mas'udin Allah ya kara masa yarda ya ce manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce la hasada babu hasada illa fitnatayn in har za a yi sai abu biyu amma nan ba na nufin ai hasada bane yana nufin ai gifta ne watan wannan ana yana faruwa a cikin yaren larabci ana irin wannan a ce watan kaman yayi kama da abin da larabawa ke ce ma ta'kidul madihi bima yushbihu dhamma ko ta'kidul dhammi bima yushbihu al-madha ko la aiba fihi illa annahu kaza kaza kaza kaza to la hasada babu hasada wannan an kora hasada gaba daya in za a yi to ga wani abu mai kama da hasada amma ba hasada bane to shine illa fitnatayn din nan rajulun atahu Allahu malan mutum ne Allah subhanahu wataala ya bashi kuɗi wa sullita ala halakatihi kawai shikenan shi ba wannan kuɗin kawai shikenan irin kuɗi tsakanin su da shi ba shi da sun shigo kawai kashewa yake amma cikin Allah subhanahu wataala a yi infaki a ba mutanen Allah a ba mabukata an ce shehu wata rana wani mutum ya zo ya kawo masa kuɗi ko wani yana cikin maganganu wanda suka fi suke da muhimmancin da ya kamata a rubuta su da gol a zuciya wani mutum ya zo ya kawo masa hadiya mai yawa a akwati kuɗi da yawa a jakato zai karbuta akwati kar ya tsorata to sai ana zaune sai wani mutum kuma ya zo almajiri mabukaci sai bai ko bude jakar ba ya san kuma kuɗi sai ya ɗauki jakan gaba ɗaya shehu sai ya ba wannan mutum sai wannan wanda ya kawo yake cewa shehu ka san ko abin da na baka yace eh na sani kuɗi ne yace shehu irin yana so yace wannan ba irin hadiyan da za a ba irin waɗannan bane irin hadiyan da za a kawo mai irin ka ne shehu wannan kuɗi ne mai yawa kaman ka kawo kaman miliyan biyu ko miliyan uku misali yace kana zaton kafi ni karamci kana zaton kafi ni karamci kai ka iya ɗauka ka bada kana tanin ni ba zan iya ɗauka bayar ba muhimmin magana ne wannan muhimmin magana ne shi mai bayarwa ya bayar na kallon wanda zai ba ne shi kuma shehu ya bayar na kallon wanda ya bayar dan shi idan ka san dan Allah zaka bayar to hannun da zaka saka ba zai maka girma ba abin da zaka bayar din ba zai maka girma ba dan ka san Allah ka ba to wannan shine so wannan muhimmin magana ne Allah ya taimake mu to haka za ga mazaje cikin Allah shehun mu Maulana Sharif yana faɗi kada almajirai su ga girman abin da suke kawowa na hadiya domin duk abin da ya shigo ta nan to zai fita ta nan kar su ɗauka an kawo iddihari ake duk abin da kuka kawo dan yanzu mun sani banda mashayikh to kila sai dai gidan sarakuna inda ake al'umma hidima banda gidan shaihunnai to kila sai dai sarakuna kuma sarakuna ma suna hidima amma ba su kai shekunnin hidima ga al'umma ko ina yawan faɗi a cikin shekunninmu yanzu akwai shehin da yau shekara hamsin a gidansa ba a taɓa kashe wutan itacen girki ba shekara hamsin wutan girki bai taɓa mutuwa ba ko dare ko rana gidajensu ne kaɗai in ka zo gida aka ce maka barka da zuwa bako a fara neman ina hotel din da za a sauke ka to ba gidan shekunnai bane so in ka zo gidansu farkon abin da za a yi maka shine a kawo maka abincin da zaka ci daga isowanka yana nan yana jiran ka dole ne wannan mun je ziyara gidan ɗaya daga cikin shekunnanmu ba ma yi rai ba yi duniya ƴaƴansa ne kuma almajirai bayan Allah mun kai mu arba'in ko hamsin daga saukanmu da fito mana da abincin da dukanmu sai da muka ci muka rage bai kai minti goma sha biyar ba wani yana nufin kila girkin gidan ne ko ma dai yaya ne dai haka an fito da shi yana turari gaba ɗaya ga yana in su ma za su koma su sha ruwa ne dai za su to su kaɗai ne suke da wannan ɗabi'a in ka zo wajensu za ka ga almajirai ɗaruruwa kowa ba zai rasa abin da zai sa a baki ba sai dai ya raina in ka ga bai samu wato lokacin da aka fito da kwanan baya gida ko ba haka bane amma dai za a fito da shi ko yaya a dan taba Allah ya saka musu da alkhairi wannan ba karamin jihadi bane kuma ba wanda zai iya wannan sai su kada ba wanda zai iya ana ganin abin kamar mai sauki amma mai wahala ne shi yasa karka ya girman abin da zaka ba su duk abin da ka ba su karka dauka ibtikharin shi za su yi su ma lokacin da ka shigo da shi tana yin Allah ya ta can zai fita har wanda ake ganin su masu kamar rike aljuhunsu masu matsa aljuhunsu cikinsu misali har irinsu ɗin su ma in ka san nauyin da ke wuyansu da hidiman da suke yin ma al'umma da dubban al'umman da suka mayar mutane ba su taɓa ganin iyayensu ba ni da kai ba za mu iya wakila mutum kawai ya zo maka ya zauna a gidanka ya karatun alkur'ani ya zama mutum baka ma san daga wani gari ya fito ba a ina ake wannan ko ina yawan faɗi ɗaya daga cikin shekunanmu an ce masa gidajenka sai sayan gidaje kake duk garin nan ba wanda ya kai ka gidaje ya ce kuma duk a ciki ba na haya har yanzu duk ciki ba na haya kuma sau da haka kuma ashe har yanzu da bukatan ƙarin gidaje ba ba haka ba ba kuma wanda aka kulle ba kowa a ciki al'umman annabi ne a cikin gidajen sau haka duka wannan abubuwa ne da muke bukatan mu natsu mu fahimce su da kyau Allah ya ƙara fahimtar mu to dai fa sullita ala halakati shi ciyarwa kawai yake dan Allah bayarwa kawai yake yi dan Allah to kace ka da ma Allah ya bani irin nawa ne ni ma irka irin abin da yake yi to wannan giffa za a iya yi shi wa rajulun atahu Allahu hikmata da kuma mutumin da Allah ya bashi ilimi wasu kace nan yana nufin Qur'ani wasu kace a kowane irin nau'in ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha to shi kuma ya zama yana aiki da wannan ilimin nasa kuma yana ilmantar da al'umma wannan ilimin to waɗannan guda biyun za a yi gibson suka ce ka da ma Allah ya bani irin na wani ni ma a rika irin abin da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu Allahu alamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ma zukira fi zihabi Musa sallallahu alaihi wasallam ila al-bahri ko fil bahri ila al-khadri wannan karatu ne mai yawa kwarai Allah ya ba mu ikon dan bada wani abu daga cikin karatun da ke cikinsa idan akwai tambaya za mu fara na na asan hausar namu ne ce ga tunani ba dole musamman a nan kalmar da hausa ya ce za mu kira jifa kishi ko watan dai ka rika fatan Allah ya ba ka irin na wani kai irin abin da yake shi ne jifa tambayar wannan na farko cewa zai yi a ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin mafarki amma da sifar wani mutum kwarai da gaske zai yi amma akmalu wa atammu ganin manzan Allah shine ka ganshi da sifan da ya rayu a duniya amma zai yi ka ganshi da kowace irin sifa mai kyau na wani mutum bawan Allah kuma duk wanda ka ga ma'aiki sallallahu alaihi a cikin sifansa yana nuni ga alkhairin wannan mutumin da kaga ma'aiki sallallahu alaihi a sifansa domin ma'aiki baya shiga abu kazantacce wasu malamai suna cewa koda mutum ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma babu wasu daga cikin sifofinsa sai su ce ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mutum ya gani ba a sallallahu alaihi a ba ma'aiki mutum ya gani illa kamar yadda na ce ba fi a tammi suratihi ba ba kuma a tammu ru'yatihi ba mafi cikan ganin shine ka gansa a cikin sifan da ya rayu a lokacin da yake duniya sallallahu alaihi wa sallam in kuma za a yi magana wani iri za a ce maka aisai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da zawat da adadin ayanul wujudi wannan amma magana ne mai dan zurfi kaɗan amma ba wani zurfi da yawa bane saboda a baka ga cewa duk wanda ya rasu manzan Allah zai zo kabarin ba kuma a lokaci ɗaya manzan Allah yana zuwa kabarin dubban mutane kenan ko miliyoyi dan alhaza ɗaya dubban mutane ke rasuwa to haka kuma da kowane waje kuma da zatin sa ne yake zuwa ne to haka shi yana da zawat fiye da zaci ɗaya sallallahu alaihi wasallam a barzakhu ko ko a takeice dai hukuncin barzakhu ba irin hukuncin duniya bane kawai shikenan sai ka hutar da kanka a hukuncin duniya ne ake magana wane kaman sa kaza irin sa kaza in yana nan ba za a ganshi a can ba amma ba ga kwana sallallahu alaihi wasallam alayka ayyuhan nabiyyu ko manzo Allah na amsa ba kowa ba kuma da baki ɗaya ko a ko'ina mai salati ma yana salati manzo Allah na an sa mashi a hadisi ingantacce to amma kuma duka shi kansa ne kadai sallallahu alaihi wa alihi sallama yake wannan wallahu alam na'am na'am na'am ya inganta hadisi a ibnu maja cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana addu'a bayan sallah saboda haka hadisin abu umamat al-bahiri saboda haka bayan sallah yana daga cikin lokuta koko daga cikin lokutan da Allah subhanahu wata'ala yake karban addu'a dubra salawat bayan sallah saboda haka kai addu'a bayan sallah yana cikin lokutan da ake karban addu'a Allahu a'lam na'am mala kan magana suna yanzu da kai magana annabi sallallahu alaihi ya ce ba za a kira wani abul qasim ba to kamar wasu na ga sukan sa ma ƴaƴan su wannan sunan ko ba shi da alaka da wancan abul qasim ba ba a sawa ba daidai bane sai dai alqasim din suke sawa ko sai akwai wanda suka sa abul qasim yana da wannan sunan eh to manzo Allah ya hana su tasammu bismi wala takannu bi kullati haka manzo Allah ya ce ba a sa na amma dai zai yi shi wanda ya zai ce ai ba ya sa a matsayin kunya bane ya sa a matsayin suna ne to zai ma kanshi dan dabara kenan to amma dai wannan dabara ce kawai na
kamar ciki a masallaci kasance wani ya yadda hansar ko makamancin haka a ce ga wani ya yadda abansa ba a cikin ciki ake To, daidai yake da wanda zai zo zo masallaci ne ya ce na yadda abuna eh kusan daidai ne amma wanda manzo Allah ya hana shi ne wancan shi na biyun da ka faɗa shi ne ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka hana to shi wannan za a ma- a babin kiyasi za a yi kiyasin shi akan wancan saboda manufan abin da shine inda ma ju'il masajid min ajli salati wal zikri wa qira'ati na a shi ne ce maka an yi za a yi kiyasin shi akan wancan da shi ma sanarwa ne amma za a yi kiyasin shi akan wancan Eh, bai dace ba ya kamata a fita wajen masallaci a yi na'am sannan na asalin uwar ce sannan kuma ita wanda aka rama ya fada ta yin budurwa ce a matsayin ta yake inda ta haihu kuma ba tare da tana na budurwanta
wanda suke amfani da kwalba ko kuma wani shi ma dan dan amma ba yanzu kai ba kana tambaya na ne akan hukuncin aran mahaifa ba kana tambaya na ne akan in ya faru yaya kaza kaza ka lura tambayar ya kamata tambayar kai fara da menene hukuncinsa bayan ka tambayi hukuncinsa sannan sai kai waɗannan tambayoyi ka fahimce ni yawwa na
rana ce tunayi hukunci na kamar maganar da fara ta shanin rance a banki da abubuwa da yawa sukan bar a tsarin gaskiya saboda yadda aka yi attachin ɗan mafi yawan financial abubuwa su kokuna malam duk in ka sami kanka a halin larura wani abu wanda larura ne ko ko kubuce mashi yana da wahalan gaske karka damu ka yi kawai Allah ya kiyaye ka fahimci ni? ko darura ta sa ka shiga ko ko a'a ya cakuɗa da abin da yanzu kamar misali za mu ce bai halatta mutum ya saka kuɗin shi a juya a cikin haramtattun abubuwa ba to amma yanzu ya za ka yi da kuɗin da ake ajewa a bankuna dole in za su juya kuɗi dole sai za su iya bawa a juya a cikin giya a cikin alhanzir a cikin marakis da abubuwan da haramtattu ne za su cakuɗa da halattattu amma ba za a iya rabawa ba in za a iya rabawa dole a raba in ba za a iya rabawa ba dole a haƙura ka fahimce ni? Allah na ana kan sahun sallah suna fahimtarwa cewa fara sahu za a fara daga tsakiya wasu kuma su ce daga dama daga ya fi cancanta sahun farko za a fara shi daga tsakiya bayan wannan sahun kowane sahu bayan wannan to shi kuma za a faro shi daga dama ka fahimta Allahu a'lam na'am alaikum
ko da yake tambaya ta ta shafi fahimta rashin fahimta ta ce Maulana game da halittar lokacin da ubangiji zai halitta nan ya adam ya faɗi aya zai zai fahimci zai Inni halitta khaliqul wanda zai bashara.
zo ƙasa na'am sannan mala'iku suka ce Inni ja'ilul ya ardi haramta.
khalifa.
yadda aka yi sannan kuma daga baya aka halice shi aka aje shi a aljanna aka yi abubuwan da suka faru har ya dawo daga fahimta ilimin sai a ɗauka kamar da iblis ya shigo ya matar da shi ne ko kuma ya sa shi kuskure shi ya janyo ya sauko duniya a doron ƙasa to da iblis bai shi- bai same shi ba da duk kamar fahimtar ire-iren mu kamar da kowa yana cikin da yana wurin a wurin zai zai zuriya to in kuma ka dubi tun farkon kafin halishe ne din kuma ga abin da aya take faɗa kan za a halishe wani a doron ƙasa to kullum sai mutum ya samu irin mu sai mu samu karancin fahimtar ma inda me ai ka gama warware matsalar kai kadai ai duk ka gama fahimta bayani ai matsala ce ta kawai abin da kai baka karasa da shi ba sai ka ce qadarullahi abin da Allah ya kaddara ɗaya ke ne sannan da ilmun lahi shi ilimin Allah ba ya da na ɗazu da na yanzu da na anjima saboda haka su sun yi ittila'i a ilmun lahi cewan lawul mahfuz cewan ga abin da zai faru wanda yake dole wannan abin da zai faru dan Allah ya riga ya kaddara shi ina fata mun fahimta Allah ya riga ya kaddara shi rayuwar nan duka da ake yi kaman talabijin ne an gama aiki a- a- a- film sai a zo ana sanya shi mutane suna kallo to shi ne kawai abin Allah ya riga ya gama kaddara shi a wurin Allah duk an yi an gama kawai ana zartarwa ne yanzu ina fata an fahimce ni shi yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya gamu da annabi Adamu ya ce mashi kai ka fitar da mu da aljanna ya ce ah kana tuhuma na akan abin da Allah ya kaddara mu manzo Allah ya ce kuma sai Allah ya kura sai annabi Adamu ya kura annabi ya wace ya hujjar shi ta rinjayi hujjar annabi Musa alaihi salam fa haja Adamu Musa ina fata an fahimce ni to na san iskalin ka na gaba yanzu a zatona iskalin ka na gaba to idan za mu rika dogara da a ce kadarun layi kadarun layi to ai kowa ma duk abin da ya yi kadarun layi shi ne iskalin ka na gaba?
eh akwai wannan
to wannan kofar ba a shigar saboda kofa ce mai wurin shiga amma ba ta da wajen fita ita ce matsalan alqaba'u wal qadar ta wahalar da yahudawa sun yi littafai dubbai a cikin matsalar ta wahalar da nasara waɗanda ake ce musu theologists din nan sun yi littafai ba iyaka har yanzu ba su kai ƙarshen matsalan qaba'u wal qadar ba ta shigo cikin bi'an musulmai ma tana ta wahalar da mutane saboda matsala ce da ba ta da iyaka don haka bar ta kai Allah subhanahu wataala shi ya kaddara komai kuma Allah subhanahu wataala shi ya nufi in mutum ya saba wai ai ban kar karasa kissan da zuki da baka nan na fara kissan na na sayyidina Husain mana baka nan sayyidina Husaini wata rana wani mutum ya zo ya same shi ya ce mashi Allah ka mun gode ma Allah da duk abin da yake yi mai kyau ne ya ce ka madalla mun gode ma Allah da duk abin da ya faru kuma ikon sani ya ce ah, kana nufin idan mutum ya saba ma Allah Allah ne ya so ya saba mashi ya ce tun da dai na san ba tilas ba da- ba ba tilas ya ma Allah ba ya saba ma Allah ko ko tilas mutum ya ma Allah Allah ko yana so ko ba ya so an saba din ai babu haka ko to sai shi mutumin ya ce a to yanzu idan mutum ya aikata aiki ya zo ya aikata aiki sai ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aikin da ya aikata shin Allah ya yi masa adalci kenan in ya tuhume shi akan wannan alhali Allah ya kaddara mashi wata in Allah ya halicci bawa sai bawa ya saba ma Allah sai Allah ya ya azabce shi akan wannan shin kuma Allah ya yi wa mutumin adalci sai ya ce inda mutumin mallakan kansa ne shi to da ba a yi masa adalci ba amma tun da mallakan Allah ne to ba wanda la yusalu amma ya kalu kayan sa ne ina fatan ka fahimce ni wallahi wahala na tsakanin kubba ta farko da ta biyu a watan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce a cikin ranar juma'a akwai wata sa'a wacce take ba a mai da mai addu'a in mutum ya addu'a lallai ana amsa masa addu'ansa da yawa daga malamai sai suka tafi cewa wannan sa'ar ita ce tsakanin kutubar farko da ta biyu ta ne ka fahimce ni amma fahimta ne na wasu malamai wasu ka ce a lokacin da rana take fadawa da saboda haka mun sai muka ce to shikenan a lokacin da ake wannan ka yi addu'a lokacin da rana take fadawa ka ci gaba da addu'a kana ambatan Allah ko yaya dai ka dace da ɗayan biyu na sannan mazaban yan ja'afariya ne mazaban masu bin aƙidan shi'a mazaban suke ne amma mazaban ahlus sunna gaba daya wal jama'a shine dole a wanke kafa su sun dogara da zahirin aya abin da tace famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ko wa arjulakum su kuma ahlus sunna wal jama'a sun dogara da abin da manzon Allah ya aikata domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake babban mai fassara aya bal qur'ani ma gaba dayan shi shi Allah subhanahu wa ta'ala wato malamai suke cewa kamar manual ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watan manzan Allah shi ne ya zo da abin a aikace amma fiyorin ga yanar cikin ƙwar'ani ina fatan ka fahimta to saboda haka sai su suka dogara da ya manzan Allah ya aikata sai suka aikata yadda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma mun karanta wailul lil aqabi minan nari a baya inda har mutum zai wanke kafar ma gaba ɗaya ya bar bayan kafa manzan Allah ya ce wailul lil aqabi minan nari ina ga shafawa kawai mutum ya shafa wuri ɗaya ya bar gaba ɗaya raguwan kafa Allahu akbar amma ba a ce in yi sallah sallar sa bata yi bane ban ce haka ba na maulana na bismillah a ci gaba mun yi hijira? manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la hijrata ba'da al-fath ba hijira bayan fatu makkata amma ba yana nufin cewa mutum ba zai iya tashi daga wani gari ya koma wani gari ba amma ba irin wancan hijiran da aka rika zuwa Madina wanda manzon Allah ya ce duk ma wanda ya zauna bai taso ya zo ba in ya mutu ba uzuri ba komai kaman ya mutu ma cikin kafirai to wannan an riga an cire wannan dokan tun da dai yanzu an yi fatu Makka to la hijrata ba da da hijiran farilla ne wajibi dole ne mutum ya hijira kafin fatu makkata amma bayan fatu makkata sai aka dauke wani amma kuma yanzu dan ka tashi daga wani gari zuwa wani gari Allah ya baka lada na niyyar abin da ka je yi amma ba yana nufin yana daidai da wancan hijiran da ake magana na na
yana zuwa shi sai maka sallama in za ka ansa da wane ne za ka aka cewa alaikum wasu na ganin za ka cewa wa alaikum salam din ma ba ku amma ba da ma'anan wa alaikum salam ba da lafazin wa alaikum salam na na na insurance an yi sabani ni a mazhaba a fahimta na iyakan inda ilimi na ya kai musulunci ne ya shi a iyakan inda ilimi na ya kai zai gobe zo in canza maka fatawa in karatu na ya karu amma dai yanzu kit karatu na inda ya kai insurance bai dace da ba bai halatta ba a jini saboda ba ba kima ce muqabil ba wata kima muqabila ga wannan shi addini ya yarda da tabado ka bada kuɗi a baka kaya ya yarda ka bada kuɗi a baka wata hidima amma bai yarda ka bada kuɗi idan wani abu ya faru a baka in bai faru ba a rike maka kuɗi bai yadda da wannan ba ka fahimce ni eh amma akwai malamin da yake ganin cewa ya halatta yana da hujjojinsa shi yasa na ce to ban sani ba ko in ya ci gaba da kawo hujjar ya yadda da ni amma dai ni ban ba ba mu goyon bayan wannan malami shine sai tantawi na wannan dogon bayani ne ba lokaci an yi tambaya akan taklid me ake nufi da taklid in Allah ya jira asabar da amma bayanin na da tsawo kwarai taklidanci نعم عفوا عفوا ركعتي الفجر za a yi rakacin alfajir karfe biyu da rabi ai ba rakacin alfajir sai alfijir ake shi sai alfijir ya keto ake raka ta yanzu na
wannan ya ba da shawara ya zo na ba cikin wannan ne da dai abin da za su yi wani ya ce mawai ya tashi ne bai ba da shawara ya sai dai ya yi tafiye bai ce wannan shawara ta bari ba sai ma ba wato wannan shawara a duk jihar da ne daidai a to ai wannan wannan kauli ne kawai na wasu wasu kuma sun ce ya zo ya ce mu shi ya ba su shawara ya ce ga yadda za ku yi ko na eh saboda haka duka kaulin akwai shi wasu sun ce a'a ya ayyade shawaran wani wasu kuma sun ce a'a shi ya zo ya ba su ga dabarar da za ku yi ku ɗauko mutum ne daga kowane gida ku kaza daga kowane family sai ya zama jinin shi ya rarrabu a a gidaje sai ya zama banu abdul muttalib ko banu hashim ba za su iya yakan ku ba wasu sun ce shi ne ya kawo wannan shawara saboda haka ba wani shigali a ciki kowane ɗaya mai zuwa ne na'am alaikum salam نعم نعم
suna tafiya ta hanya wani sai buge ta yi yawan sai ta ɗauki ciki shi ne sai ke tambaya na wai shin wannan ya za a yi
ni wallahi wannan tambayan ban gane shi ka san ni ban fahimta saboda kila rashin ilimi na kwarai a cikin lamarin watan alhayatul ijtima'iyya shi yayi ya san daga wannan saduwan ne ta dauki ciki ya aka yi aka san wannan shine dalilin ciki to an dai mun tambaya irin wannan a baya kuma amsan da na bayar har yanzu shi zan ƙara baka Al- manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash saboda in mace tana cikin ɗakin mijinta ta haifi ɗa- ɗan na wannan mai ɗakin ka fahimce ni wannan kawai shi ke wannan ni ban san wannan karatun ne na san wala ta kulanna li shay'in ni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kuma malam yastasni da hadisai suke cewa abinda ake nufi da istisna shine insha Allah sallu ala nabiyil karim subhanahu wa ta'ala